wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna shiga addini ta ko ta ina kamar yadda zamu zo mu ji manzo Allah bai bar duniya ba annabi he da yi tafiya wanda ya fi kilomita 300 sahabbai zalla da suke bin shi sahabi 100 a tsakanin shekaru goma kawai ko kuma shekara 23 an haɗe da zaman makka saboda cikan abun to shi ne Allah ya saukar da wannan alqur'ani ana jin daɗi sahabbai suna ta murna ai ai abu ya fashe kawai an cika sai na Abubakar ana karanta masa ya fara kuka yazo yana ya Rasulullahi lokaci yayi kenan annabi zai tafi kenan shi abin da ya gane a karatun lokacin manzon Allah yayi na rabuwa sai hankalin sai tashi a lokacin ai murna kuka yake to a tsarin Allah duk abin da ya cika zai yi kasa shi yasa Allah ya nuna mana akwai ayoyi da ya kamata lalle mu tsaya mu duba to anan kamar yadda kuka ji sun tambayi manzan Allah ya tsalu na ka'anil ahilla, ya Rasulallah wa'innan sun zo suna tambayanka game da bayanin al'ahilla jinjirin wata. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a maimakon ya ce musu jinjirin wata kaza ne, ta Allah ya ce, Ƙulli hiya mawaƙi tulin nasi, annabi ka gaya musu jinjirin wata ba wani abu ba ne face lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa mutane, da shi za ana kirge wanda in ba da dinjirin watan ba to da dai zamto ba mu san wato yanda za a biya bashi yanda za a kirga kwanakin azumi kwanaki 30 yanda za ka kirga kwanan ka ɗaya kwanan ka biyu har ka je sai a sai a rataye zallan rana ne ya fito kullun ana rana to dan adam dole zai koka zai ce gaskiya Allah ranan nan mu muna neman canji yau a ce kullun dare ne dan adam zai koka ce mu muna neman canji idan da a ce kullun sanyi ne dan adam zai ce muna neman canji idan da a ce kullun zafi ne da adam zai ce muna neman canji kai idan Allah subhanahu wataala zai halitte ka yayi ka tirran da aka haife ka baka da bukatan komai to a irin zuciyar nan adam sai yayi korafi zai ce shi gaskiya Allah wannan tsarin ni da zan so ni ma yanda daga wani yana fita ya je dauki kaya yana gumi gumin nan burge ne ke haka ya taɓa faruwa da banu Isra'ila Allah ya sa aka saukar musu da abinci daga aljanna suna ci daga akwashin aljanna suna cin baro su salwa da me da me da me amma suka zo suka fara korafi mu fa kullun kawai dai mu sha zuma mu ci nama mu ma muna son a bamu irin su albasa din nan suka fara kokawa ya za a yi mu bara ban mu ci su doya su dankali ba su gurji aban mu yi ta cin nama soyayyun baro daga aljanna madara wai kokawar da suke kenan sai sa dan adam mai wuyan gane hali ne idan mutum ya san haka babu wanda zaka nemi yardansa in ba Allah ba domin duk wanda ka nemi yardansa ba za ka samu ba shi sa malami suke ce ridan nas ghayatul la tudrak neman yardan mutane ba a taba samun shi in dai Allah da ya halicci mutane bai burge su ba zai burge su to Allah ya ce wa manzon Allah qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj yin wata da muke yin ta ta fito siriruwa daga karshe ta fara girma dai bayan ta girma ta yi karama Allah ya ce wannan lokaci ne na aikin haji da muka saka wa mutane وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها dalilin Allah ya gaya musu cewa wannan lokaci da muka saka mutane suna yin aikin hajji daga hikimar Allah sai ta hiya mawaqitu lin-nas wal hajj lokaci ne na mutane Allah ya gama bada amsan sai Allah ya ce wal hajj a cikin kuma akwai sanin hukuncin aikin hajji anan kun ga Allah subhanahu wataala ya koma kan jawabinsa bayan an yi mana maganan azumi da hukunce hukuncensa kamar yadda a baya muka ji labari to yanzu kuma an shigo jawabi akan aikin hajji kuma wannan shine kyakkyawan husnul tansik da alqur'ani yake gabatarwa to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wannan lokaci da aka yi na dukkanin wa'annan watanni mun yi su ne domin ya zamto kusan lokutan ku da lokacin aikin hajji Allah sai yake cewa laysal birru lallai biyayya wa ubangiji da kyakkyawan so ga ubangiji ba shine bi anta atul buyuta min zuhuriha ku tashi ku zo gida ta baya ba a zamanin su larabawa sun kasance ruwayan sai tuna aisha idan har mutum ya ɗauki harami na aikin hajji akwai ƙabilan da ana ce musu hims to sukan ɗauki aikin hajji a halan sai su zo idan mutum ya fita ya ɗau harami a garin makka to idan ya dawo ba zai shiga gida ba in bai kunci harami ba sai ya huda katanga sai ya shigo ta katanga wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dauki harami tare da wani daga cikin wanda suke wannan kabila manzo Allah sallallahu ya shigo zai shigo gida sai wannan ɗin sai ya zauna a waje sai ya zaga annabi sallama ya shiga cikin gida ya zauna ya fito sai ya ga wannan ɗin shi ma ya biyo shi kuma gidan ba gidan ma'aiki bane gida ne wanda mutane sun biyo shi manzo Allah ce a yaya na gaba ka shigo ba sai ce ai ni ina da harami manzo Allah ce to ai ni ma ina dauke da harami su a tsarin su idan ka dauki harami to ba za ka shiga cikin inuwa ba sai da tsanani wa addini shi Allah ce walaysal birru bi an ta'tul biyuta min zuhuriha ba wai bautan Allah bane da birge Allah ka tashi ka zo ta bayan katanga ka huda dan ka shigo gida a walakin albirra man ittaka ko kuma walakin albirru man ittaka ko kuma walakin albirra man ittaka duka yazo a kirawoyi wato abinda ake nufi na bautawa Allah da biyayya wa Allah shine tsoron Allah duk abinda mutum zai yi to mafi girman awon da za a baka shine tsoron Allah wa atul buyuta min abwabiha lallai ku zo gidaddaki daga kofansu kada mutum ya ce zai na yi wa Allah tsalle irin yadda wa'innan suke kirkiran irin nasu idan suna yin harami ba za su yi kaza ba su yi kaza ba sun ketare hukunci da yawa daban-daban wata taqullaha Allah ya ce ku tsoron Allah la'allakum tuflihun ta yi in kun ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ba ku rabo
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
وقاتلوا الله سبحانه وتعالى في كتاب ياجي في سبيل الله أتفركن الله wannan akwai wani latifa na alkur'ani duk yanda Allah ya umarni da ai yaki sai Allah ya ce fi sabilillah idan Allah ya ce ai jihadi sai ya ce fi sabilillah To, amma wa'innan ayoyi suna daga cikin ayoyin da irhabiyun wanda suke wato masu kashe mutane ko ku ‘yan ta'adda suke istiglalin fursa suke kafa hujja su ce alƙur'ani ya ce a kashe mutum haka kawai. Wanda idan ba mu manta ba, akwai malamin da ya ja ayan alƙur'ani makamancin wannan cikin suratul bara'a da ya ja ayan sai ya ce Allah ya ce ku kashe su sai ya shiru aka yi kabara sai ce wallahi ni ban san wani fasara bayan wannan ba bayan a kashe sun nan ba wani fasara shi kuma alkur'ani larabci ne qur'anan arabiyyan shi kuma larabci yana da fahimta ba kawai da kane zaka fasara alkur'ani ba in ba kai mutum sai zo ya dauko ayan alkur'ani yayi ta fassara wanda shi yana ganin imani yake alhalin a kuskure kake kuma wannan kuskuren kai ka fara jawa kanka ba abotawa Allah da jahilci wa qatilu Allah yace ku yi yaki fi sabilillahi tafarkin Allah amma su waye sai Allah yace allazina yuqatilunakum wanda su suke yakan ku idan ka ji Allah yace wa qatilu wannan ana nufin mumasala ne akwai mudaraba a ciki muqatala a ciki idan an yake ku kuma ku tashi ku yaki shine abin da Allah yake nufi domin da Allah ce waqtulu ku kashi amma waqatulu akwai munaza'a a ciki musara'a a ciki wasu ne suka fito muku suka yake ku kuma Allah ya ce ku yake su waqatulu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wanda suke yakan ku ku yake su amma sai Allah ya ce fi sabilillahi ku kuma in za ku yi ku yi yakin tafarkin Allah ba kar ku yi ta kan san zuciyanku don akwai wanda zai shirye yakin ta san zuciyansa ne ba tafarkin Allah ba Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi shishigi ta yanda idan kun jaki ku kashe mata ku kashe jarirai ku kashe ruhbaniyai wanda suke cikin bautan Allah ba su fito da makami ba wannan kuskure ne a tsarin yaki na musulunci ba a kashe jariri ba a kashe yara ba a kashe mata a ana kashe wa'inda suka dauki makami ne shi Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi shishigi inna Allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son mutane masu shishigi mutumin da zai shishigi ya tashi Allah yayi umarni nan kai kuma ka wuce ka tsallake ka tsake ketar gona da iyaka Allah ya tare mu wannan dalilin wannan sokan wannan aya a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga garin Makka a Madina da niyan Annabi zai je yi aikin hajji kafiran Makka sai suka tara manzon Allah suka tara annabi sallama suka fito da makamai suka wanda ba su yadda ba shekara na shida zuwa na bakwai suka ce su san ba su yadda ba manzo Allah ya fito a watan zulqa'ida ya zo da niyan zai zo ya aikin hajji kamar yadda labarin cikakke yana cikin suratul fatih yadda Allah subhanahu wataala ya mana bayani wanda har manzo Allah sallama ya gaya wa sahabbai cewa lallai la tadkhulun la tadkhulun al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna wanda har karshen kissan a cikin suratul fatih Allah ya ba mu labari wannan abun su larabawan makka mushrikai sai suka fito suka tara ma'aiki manzo Allah ya zo babu komai ba kayan yaki babu komai sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ba mu yadda ba ba za ka shiga garin ɗakin kaba ba hidai mu yaki manzo Allah ya ce ni ba yaki na zo ba na zo in bauta ma Allah ne me yasa kuke da gaggawa ku bar ni mana in shiga na bauta ma Allah suka ce ba su yadda ba ƙarshe aka zauna aka yi sulhul hudaybiya annabi sallama ya zauna da dabbobin da aka zo manzo Allah ya yanka su aka koma a wajen annabi ya yadda wasu ma daga sabbai suka shiga cikin damuwa wanda yana daga cikin labarin annabi ya aski malu so uku kawai a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam malu so uku kadai annabi so uku manzo Allah yayi annabi dai askin sa sai saye ne amma a lokacin da ake ibada na aikin hajji malu shi ne wanda yake mafi tandal kenan ko? Kasan kan na ce malu wani da sunan wani ne, to tandal a yi aski a kwashe kai gabaki ɗaya annabi su uku ya rayuwansa gaba ɗaya. To wannan lokutan su ne daga cikin wannan lokacin shi annabi ya askin. To a wannan lokacin sai suka shirya kamar sun samu dama idan annabi ya zo zai yi aikin ibada to da su karar da su. sai ka san shi kafiri kullum abin da ke tunani kenan yaya za a yi su kashe manzan Allah kamar yadda Allah ya ce suna kashe ku ga baki daya to kuma ku san yadda za ku yi to wannan dalili sai Allah ya bada mafita su na farko zulkada wata ne wanda ba a yaki ya daga cikin watanni na hurumi watannin da ba a halatta yaki ba zulkaida shawwal zulkaida zulhajj sannan kuma a afwan zulkida zulhadda al-muharram sai kuma a rajab wayannan watanni guda hudu wanda ba a yin yaki a cikin su a tsarin laraba gabaki daya a larabawa idan mutum ya kashe babanka sai kawai ka fito sai ka ganshi a zulkada ya fito zai wuce ba inda zaka da shi haka zaka ta kallon shi zai wuce sai da watan ba na kisa bane amma kuma sai suka tari manzon Allah da yaki to sai Allah ya ce to tunda sun yi haka to ya rasu Allah ga hanya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum kuma ku dauki makami ku tarwayin da suka shirye yakan ku amma ko ku yi tafarkin Allah amma wala ta'tadu kada ku tsara mashaga ku yi tsere ku tsere iya haddin da Allah ba ku ku wuce a kashe yara da mata da wanda su basu dauki makami ba suna cikin bautan Allah da makamansan su inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu shishigi masu gaggawa amma yanzu matsalan da ake samu mutum ne musulmi zai shigo masallaci ya ce Allahu Akbar kawai sai saka bom idan ya haka sai ce Allahu Akbar shi dan aljanna ne Allahu Akbar kuma shi dan aljanna ne amma fa fahimtar sa wai shi dan aljanna ne arna fa wayannan fa wayannan fa annabi suka tare ba kai ba fa annabi amma Allah ya ce kada a tsare kar a kar a ketare iyaka kuma sun zara ma'aiki din nan a lokacin zai je aiki ne manzan Allah ya zauna a sulhu da biya ya yi sulhu da su suka yadda cewa manzan Allah ba zai yi aikin hajji ba annabi ya ce ya yadda amma wani shekara na bakwai takwas manzan Allah zai zo manzan Allah ya ce zai zo shekara na takwas manzan Allah sallama sai ya koma a wannan shekaran annabi ya dawo kuma ya dawo da irin fitan da manzan Allah ya fitan bautan Allah Allah ya ce mu na'am
واقتلوهم حيث سخبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
Allah yake cewa waqtuluhum ya rasulullahi ku kashe su wannan waqtulu daban da waqatil waqtuluhum idan sun zo sun kashe ku to anan an cire waqatilu ku kuma umarni ne kuma kawai waqtulu ne anan ku kashe su tunda sun kashe ku haythu saqibtumuhum duk inda suka shiga duk inda kuka da su kuma an cire muku wannan hurumin makkan an cire wannan watannin alfarman duk yanda kuka haɗu da su ku kashe su idan suka yaki manzon Allah Allah ya cire wani wanganan waqatilu a domin akwai ɗaya daga cikin ƙurra da yake karanta wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum to shi in ya tashi karantawa sai ya ce wala taqtuluhum indal masjidil harami hatta yaqtulukum fi fa in qataluukum faqtuluhum wai kar ku kashe su sai in kun kashe ku sai in sun kashe ku malamai suka ce wannan ai ba zai taɓa yiwa wa musulunci ba musulunci ba a ce wai kar a kashe ka ba kar ka kashe sai an kashe ka kada a kai yaƙa ne sai an yaƙe ka idan mutum ya shiro yaƙen ku bara ku tsaya ku ce to ga mu ne taɓa muka gani sai ya kashe wani tukun kashe shi a ba haka bane ba ai in har mutum ya shirya to da a koma wancan ayan ne wa qatilu daga ya shirya yaƙi kuma ku fito amma idan har kuka fito kuma to waqtulu ne wannan in kun fito to su kuma waqtulul mushrikina ku kashe su kaman yanda su ma suke neman su kashe ku shi yasa Allah ya ce haitu saqibtumuhum duk yanda suka fito duk yanda kuka same su ku kashe su kaman yanda suka shirya da su kashe ku sallallahu alaihi wasallam wa akhrijuhum min haisu akhrajukum ku fidda su daga gidaddakin su kaman yanda su ma sun muku ne wannan da mu ga mushakalar da Allah yake yi wato abu ne wanda an yi Allah yake bada umarnin mu ma arama in an muku kurama in an yi kurama Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al-qatl lalle fitna ta da husuma yafi tsanani fiye da kisan kai fitinan nan sune Allah ya bada bayani a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'innan kafirai suka tayar da tambayoyi wa annabi tambayan kure sai suke cewa ai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe wasu wanda suka tunkare shi sun yi kaza sun yi kaza saka annabi ya keta alfarman wata da shauransu da alfarman daki manzo Allah ya ce Allah sai ba su amsa ba irin haka bane lalle wanda suke yin kisa ba su kai wa'inda su kuma suke tsara annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya ce wa man azlamu mimman mana masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun khizyun wa lahum fil akhirati azabun alim wa'innan su ne Allah yake bayanin su abinda su suka yi yafi tsanani fiye da a ɗauki mutum a kashe ka tara manzon Allah sallama yafi tsanani akan ka kashe aka kashe rai wanda wannan sojoji suka ɗauka wai in an tara general sai su je su kuma suka kashe garin mutane amma idan kana da gata sai ku kashe general ku ɗauke shi ku saka shi a cikin kogi da motansa a zo a yafe muku amma idan ba ku da gata da igiya kuka zo ka tsara hanya za a ce a ka taba janar to wannan abin da su kuma suka ɗauka kenan da ya kamata a ce in dai za a bige wanda ya tara janar to kaga wanda ya fito da yaƙi ya kamata shi kuma a ƙarar da shi Allah ya sauke to wannan Allah ya bada wannan wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi bara ku yaƙe su a cikin ɗakin kaba ba har sai sun yaƙe ku ɗakin kaba ibada manzon Allah ya zo yi idan suka fito da kayan yaƙi to shikenan Allah ya bada umarni wa manzon Allah ya halatta masa fa in qataluukum faqtuluhum in sun fito sun yake ku annabi Allah ya ce ku kashe su kazalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamako na kafirai wanda suke neman tara hanya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويقول الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
Allah ya ce fa'inin ta hau idan har ba su ɗauko makami sun yaƙe ku ba, fa'in Allah ga furun rahim Allah mai gafara ne mai jin ƙai. Manzanmu annabi sallallahu Alaihi sallam da ke annabin rahama ne, da ya zo suka tsare masa mashiga, annabi sallama sai ya fasa bai ma shiga baballe a yi zub da jini ɗin. Manzan Allah ya karɓa sulhu da su, kuma annabi sallama ya dawo to wannan Allah ya ce fa in tawo in sun bar yakin fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne anan ne hadisin Urwatu ibn Mas'ud wanda yake shahararren hadisi wanda ake rawaitowa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su larabawan quraishu sai suka turo security lokacin bai musulunta ba da ya zo sai suka ce ka je ka duba mana yaya sahabban annabi suke da annabi domin mu san wani irin kayan makami za mu shirya musu ya dami mu tare su da yaki da suka zo sai suka turo shi shi kuma da ya zo sai shiga cikin sabban annabi ruwa ya ce wallahi ina zaune sahabbai sun zauna ya ce wallahi za ka zaci gumaka ne kowa kansa a ƙasa kawai saboda yana gaban annai Muhammadu kuma sabon nan sun kai mutum dubu goma a wannan lokacin karka ce sun kai kai yada ya ce maka mutum ya ja zugan mutum dubu ɗari a ƙasa zuga na mutum dubu ɗari ko ɗaga murya babu wannan sai annai Muhammadu mutum fa dubu fa ba kaɗan bane ba sun kai dubu goma a wannan lokacin fitowar da suka yi gashi sun zo kuma an tare su yace da na zauna a wajen su sai aka zo muna zaune kawai sai naga an kawo ruwan alola domin lokacin ya koma ne mutan makka suka tambaye shi to yaya ka gansu yace kai laqad ji'tu kisra fi mulkihi wan najashiyya fi mulkihi fama ra'aytu qauman yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace kun san dai cewa ni wayayye ne suka ce haka ne na je mulkin kisra na ga yadda ake daula ya ce suka ce masa haka ne na je wajen najashi na ga yadda yake gudanar da mulki suka ce haka ne ce wallahi tun da nake ban taɓa ganin wasu al'umman da suke girmama wani mutum kamar yadda sahabban annai mamun da suke girmama annai muhammadu ba suka ce masa me ka gani ya ce da na zo ni abin da na gani shine kadu yaktatiluna ala wadu'ihi idan annabi zai yi alula ba ƙasa yake yi ba akan zo da tirai ne a tara idan annabi ya yi alula wannan sauran ruwan da annabi ya wanke hannu ya kukkura bakin ya ce to za ka ga sahabban annabi wani ya zara takobi don ya razana ka yana kakka kai hannunka kakka kai dalili wannan ruwan shi yake nema ya ce amma haka wani zai yi waso so kawai ya yi wa daƙa ya fada ko wukan ne ta same shi don ya samu ruwan ruwan da annabi ya wanke kafarsa yace na biyu wala yatanakhamu nukhamatan wala yabsuku busakan illa talaqqawha bi akufihim wa dalaku biha wujuhahum yace manzon Allah baya ko daga annabi sallama ya haka ya jaka ki annabi ya jaka ki to zaka ga sahabbai sun yi bodi kowa ya bude wani zai yi shirin gwano wani firgicin damusa kowa da irin dabararsa annabi in ya duba wajen da ba a yi wannan ba ya tofa to wannan wajen ya zama wajen wawo kuma idan ka kawo sahabbai raƙumi gasashe ba wanda zai kalla ba wanda zai kalla sai sun jira mai manzan Allah zai amma kuma kakin annabi fa idan annabi ja kaki to kowa kuma yana kwantar da ido daga idan su na yawo akan bakin annabi ina zai idan annabi yayi ta yamma to duka sun da su jaye su ta yamma wannan kakin kowa zai kai hannunsa ne ya shafa a fuskansa domin ya samu kakin manzan Allah wanda kai da kake cewa ma'aiki irinka ne idan mutum ya kuskure ya shafa kakinka a fuskarsa wallahi wani in kai wasa daga nan zanzana ya fara hawanka kenan kun san zanzana ai in kuma aka dace shi kenan ciwon ƙarya ya samu da mutum ya ce to abin da na gani da manzan Allah kenan larabawa hankalinsu ya tashi suka ce haka annabin yake aka ce eh suka ce to lallai ba abin yaka ba ne a wannan lokacin sahabban akwai wayanda ba su da makami ba su da komai sun yi tafiyan kilomita sama da ɗari uku amma suna ta huci suna ya rasu lallaye mu za mu shiga sai dai mu kare annabi yana ku yi haƙuri mu fa za mu shiga sai dai mu kare idan ka duba irin tafiyar da manzan Allah yi wato wani irin tafiya ne wanda nisansa ya kai amma gobe insha Allah za mu za mu faɗi irin yadda annabi ya fito da adadin mutanen da wajen da zai tsaya da irin yadda suke shan ruwa da irin yadda suke samun abinci su yi wa'innan tafiyan wa'innan kwanakin amma wannan lokacin annabi sallama ya ce ba zai yakin ba suna da daman su kashe kai a kansa annabi ya ce a'a domin shi Allah ne ke ba su umarni da yana so yana musu girman su sai ce mutum sha bakwai su shiga su ɗauko masa ran wani don wayannan sha bakwai ɗin annabi ya tura su wallahi su tafi sahabbai ne kadai aka taɓa yin zamanin da za a saka majajjawa a hurga sahabi majajjawa ku ji hakin kustantiniya majajjawa za a yi mutum ya ce ku sa ni a majajjawa a hurga a wuuu ko ya ga mutum ya faɗo cikin ku sai da abin da ya sa shi ya gaji da cewa wai ku tsaya ku yi daga a'a yana son ya shiga cikin ku ne ya kashe goma kafin ya mutu shi dama ba so yake rayu ba to wannan a wannan ranar ne amma manzo Allah sallallahu alaihi sai ya hakura yace musu ayi hakuri za mu dawo zuwa wani shekara wanda nan ne hini Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku kashe su ya rasulullahi tunda sun shirya yakan manzo Allah har ya zamto babu wani fitina wa yakuna ad-dinu lillah addini ya zamto dukkanin Allah ne kawai tunda sun fito sun ce za su yi haka annabi ya ba su dama a wancan shekaran da yanzu Allah fito ya ba su dama ya bari Allah ta fainin ta amma idan suka ki fala udwana illa ala zalimin babu wani ganganci babu wani shishigi sai akan azzalimi shi ya jawo kansa duk wanda ya ki idan mace ce ta fito ta yake ku ku yake ta in jariri ne ma ya fito shi ma haka ne lokacin da jarirai suka zo suka nuna za su yaki annabi nuhu mai Allah ya ce annabi nuhu da yace wala yalidu illa fajiran kafara ko rabbi intazarhum innaka intazarhum ko yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah ya lakar hadda jariran domin duka alhayyatu la la illa alhayya to wannan shine dalili insha Allah anan ina ga zamu kwana kasancewan yau ne ranan da muka bude kuma ga manyan manyan baki wanda suka karrama mu kuma suka sharrafa da wannan alkur'ani mai girma musamman a yau muna cikin watan ramadan wata mai albarka watan da Allah yake amsa bukatu wanda a baya akwai sirri na watan ramadan bayan Allah ya gama yin bayani akan ramadan sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun wannan aya bayan Allah ya mana bayani akan Ramadana ne kuma yana ci mana gaba da maganar Ramadan sai ta uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum duk Allah yana mana bayani a cikin ayoyin da ku ga da yawa za ku ji Allah yana cewa wa yasalunaka ko yasalunaka da yawa a kaidan malamai suka ce idan ka ji Allah ya ce yas'alunaka an kaza sai alqur'ani kuma yace faqul kaza kamar yanda a cikin suratu daha Allah ya ce da su tambaye ka ya rasulullahi anil jibal Allah ya ce faqul yansufuha rabbi nasfan ko fa yadharuha qa'an safsafan bayan Allah ya bayani wannan faqul din a ilimin malamai masana larabci to tambayan ba a yi bane Allah yake ga annabi wasu suna nan suna rade rade a boye ko a zuciyan wani yana shirin zai ma kaza annabi ce masa kaza idan kuma kaji Allah ya ce kul kawai ba tare da faƙul ba suka ce to wannan abun Allah subhanahu wataala an tambayi annabi ne madin abu ne to yanzu kuma manzo Allah ba da amsa in ma tambayan an zo da ita gaban annabi ko kuma an je an faɗe ta ma wani Allah sai yake ba da amsan ba a zo da ita gaban manzon Allah ba amma wannan wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ba a yi tambayan ba ba a shirya tambayan ba Allah ya yi tambayan ya amsa wa kansa ya ce ya rasu Allah in an tambaya ba a yi ba ba a shirya tambayan ba to amma ni bari in yi tambayan kuma zan ba da amsa idan an ce ina Allah yake don kuma da mu'jizan Qur'ani kuma sai da wasu suka yi tambayan manzo Allah yana tafiya wasu ka tashi suka ce ya rasu Allah a qaribur rabbuna fa nunadihi a karibin rabbuna fanu na jihi an ba'idun fanu na jihi wai mu allan nan da kake ta mana bayani mu mu muna son mu yi magana da shi na kusa ne muna yin magana a hankali dan ya ji in kuma na nesa ne mu dinga kwala kira Allah ya rab Allah ya ce a maza Allah ya sake karanta musu wannan ayan wai za su alaka ibadi anni fa inni karib Allah ya ce ina kusa ina kurkusa ni dai an ce Allah yana kusa da ni to ba zan je ina laliben shi a sama ba domin me yasa yana kusa da ni in kana sama kai ma Allah yana kusa da kai in kana cikin ruwa Allah yana kusa da kai annabi Yunus ba yana cikin ruwa bane yake kiran Allah sai kuma gashi Allah yana cewa la ilaha illa anta babu wani Allah sai kai anta din nan yana magana ne da wanda yake hadiri gashi yana magana da Allah babu wani Allah sai kai subhanaka inni kuntu minaz zalimin wana da fi zulumati Allah yace yana cikin duhun dare duhun kifi duhun ruwa amma yana ce la ilaha illa anta subhanaka bai ce la ilaha illa huwa sai ce la ilaha illa anta domin Allah na kusa da shi yana daga cikin abin da ke kawo ijaban addu'a ka saka Allah tare da kai amma duk wanda ke roƙon Allah yana tunanin Allah na wani waje to wallahi na farko bai samu kusanci da Allah ba balle ma ya ji sakon sai isa Allah ya fi ka kusa da kai kanka shedan ma ya fi ka kusa da kai kanka balle Allah manzo Allah ya ce inna shaytana la yajri min ibn adama majra dam yanda jiri jini yake circulating a jikin kake harbawa wanda in mun kuma wajen malamai nan fannin wannan likitanci za su mana bayani to haka shedan yana gudu a jikin dan adam fiye da harbawan jini to kai kuma yaushe ka zama wani abu saka ƴan uwa a wannan watan muna sa kanmu muna tare da ubangijin muna jin duk mai bukata ya faɗa wa Allah bukatansa kuma Allah zai ji kuma Allah zai biya amma idan mutum ya ɗauki cewa Allah na da nesa da shi shikenan yayi munajati da ubangijin da ke nesa mu muna kusa da shi kuma Allah da mun faɗa zai ji da kansa ya ga wani fa inni qarib ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an duk wanda ya roke ni fa zan amsa masa falyastajibuli Allah ya ce to ku amsa mini kuma ku yi imani da ni Allah mun amsa maka da Allahum yarshuduna kuma Allah in mutum ya ka Allah zai shirye shi saka nan abin da yasa na kira shine mu yi addu'a kasan mu Allah ya zaunar da mu lafiya mun canjin shugabanni ko kuma an yi zaben shugabanni to muna fatan wayannan shugabannin dukkanin su Allah ya riko da hannun su su tafi zuwa ga hanya madaidaiciya sannan kuma wannan kasa da muke ciki an san halin da ake ciki duk da dai ana tsammanin hali kamar na ɗan sakewa musamman na cash list nan to shi cash list ma ai kana da cash ɗin ka fara maganar list ɗin to kaga wannan hali ne wanda ana ta kokkokawa Allah ya sa ya zamo ƙarshen sa kenan fitintunu da muke ciki na halin rikicin boko haramun kidnapping da shauransu muna roƙon Allah ya ɗauke mana wayannan addu'o'i suna da yawa musamman maganar abinci Allah ya sa ya sauki wa al'umma Allah ya sa abinci ya sauki wa al'umma idan wayannan abubuwan ba su yi sauki ba to kowa na cikin fitina saka wannan abu ne wanda addu'a ne jama'i kowa ya je ya roki Allah wannan abun ba mu sani ba Allah naka zai amsa konawa saka mu yi addu'a Allah ka sauke wa al'umman annabi Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina maraba musamman da makwabtanmu baki daya wanda suka sharrafa mu a wannan waje tun daga kan shi injiniya wanda Mahmud injiniya Mahmud ya zo tare da dan uwansa Malam Yushau da kuma dan uwanmu kuma zan ce Malam Yushau sannan ga nan Malam Inuwa Muhammad Inuwa wanda shi ma wakilta yake yi na waje na musamman wanda shi ban san me zan ba sa comrade kenan ko insha Allah da kuma abokaina wanda suka zo daga Malam Goje, daga ɗan jaridan ma'aiki, da su Sayyidi Comrade Hamza, da ɗan uwansa, zan ce ɗan uwana mai fayil kenan, insha Allah, da kuma gwani aran Malam Hassan, wanda suke daga zawiyar maulanmu Shek Tahir Usman Bauchi, hafizahullahu wa ra'ahu, Allah kara masa lafiya, ya kara masa nisan kwana, sannan kuma ga alaramma Sheikh Ahmad Tijjani wanda yana daga cikin alarammomin da muke karatun Alkur'ani da shi da sauran karatuttuka wanda za ku kalle shi da jan riga insha Allah wata ran tare da shi za mu yi karatun nan wanda wani dalili ya sa hakan bai faru ba ga kuma aramma gwani Tijjani shi wanda muna tare da shi wanda yanzu yana karanta ta mana Alkur'ani mai girma ga nan su Shu'abul Fathi da kuma Malasan ya zama da babban bako wanda duka muna tare da yayinmu da manya-manyan malamai musamman su shi malam Mustapha, su malam Rabi'u, ga kuma kwamiti na wannan tafsirin Alkur'ani mai girma wanda su Imam Shafi'i suke jagorantar wannan lamarin ga yayin masu malam Mahmud malam Ishaq malam Harun so Haji Mustafa duka ina mika ma kowa gaisuwa da kowa da kowa musamman kwamiti wanda suke kula mana da na'ura wanda su shehi suke jagoranta da su na masoya annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kwamitin matasa na su malam Nuhu da su babba duka muna mika ma kowa gaisuwa ga kuma alaran magwanin alkur'ani marubuci gwani malam Hamza gwani Suyuti wanda muna tare da shi shi ma a wannan waje ina bada hakuri wayanda ban kira sunan su ba kamar su malam Aminu da sauran matasan diwani su malam Liman su malam Yusuf da kowa da kowa a insha Allah ga su malam daga liman katagun bakinmu wanda suna nan a wannan waje wayanda kullum muna tare da su a koyaushe to muna ba da haƙuri ma wayanda ba mu ambaci sunansu ba da kuma abokanmu da ƴan uwanmu wanda muke social media wanda yanzu haka muna tare da mutane dingim wanda sako yana isa musu baki ɗayansu insha Allah za mu yi kokari mu kiyaye lokaci domin ya kasance ana gabatar da karatun a karfe takwas da rabi kamar yadda muka faɗa yau da ke ranar farawa ne akwai abubuwan da tsare-tsare dole sai an ga menene akwai menene babu kama akwai sufikun da mun zo da su kuma mun rasa su amma muna fatan insha Allah wasu za a same su domin ci gaba da karatukan kamar yadda aka saba yi kuma na san akwai wanda za su gabatar da tambayoyi kafin nan sai mu rufe abin da za mu faɗi na tambayoyi guda biyu a takaice sai mu ba da amsansu mu rufe karatunmu. Na'am, akwai tambayar? To, ina ga tsarin da za a rubuta. Shi in an rubuta tambayan sai zamto a samu wanda zai na karantawa. Insha Allah. Ba mu san ko da mu samu wasu akwai ɗan jarida Malam Faisal Fayo sai wanda ga shi ɗan jarida ne kuma marubuci ne shi ma. To, amma dai za mu gani dai wanda za su karanta mana tambayan insha Allahu. sannan sai mu sauka baki daya zuwa gobe kenan duk wanda ake tambaya sai a rubuta ko na nesa ko na kusa Allah ya saka mu kowa da alkhairi sai mu yi addu'a musamman ga iyayenmu baki daya su Alhaji Ladan Borno da wayanda suke wannan unguwa baki daya da wanda suke wannan gari baki daya da shehunan mu musamman Maulana Sheikh Dar Usman Bauchi Allah kara masa lafiya musamman kuma shehin mu Sheikh Ado Musa Allah ya gafarta masa Allah ya kara kusanta shi da Annabi Muhammadu maulanmu shehu aminu bakin kura Allah gafarta masa akwai mahaifin abokinmu dan uwanmu shehu abul fatih asani attijani a shek malam sani almudarris wanda ya hidimta wa addini ya hidimta wa tsarika muna garin saudi ina ji muna garin madina madina annai muhammad ran da za mu bar madina sai wani uzuri sai ya hana mu bari kaman wasa wallahi uzuri ya hana mu bari a awar mun dawo mun kwanta kawai sai na ji ɗaya yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi inna ilaihi rajiun to dan duba sai naga malam junaidu shek junaidu yana yana inna lillahi shi an kira shi an gaya masa malam fati yana bacci sai muka fita na ce masa me ya faru sai ce min ai rasuwa akai kuma ga wanda ya rasu kullum kuma muna tambaya ya jiki ya jiki saboda abu ne wanda an baro marar lafiya ana tsammanin cewa ga halin da ake ciki tunda an girma to dama kullum da wanda bai girma ba ma yana mutuwa dukkanin mai rai mamaci ne to sai ce ma ai kaji abin da ya faru ga tsarin mutuwa ba a zuwa a ce ma mutum wane amma rasuwa kuskure ne idan aka yi wa mutum rasuwa to hanyoyi za a bi hanyoyi na ce shawalfati na ji labari gida amma ko kun yi waya da su ya ce mun yi da su lafiya lau alhamdulillah ce a to ɗan tambaya mana din kamar wasa kuwa mun tambaya sai muka ji ai shi ma yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to lallai mutane abubakar matakai su imamu mahadi su shek malam kamilu hadi balarabe sun zazzo ba nan, sun zo sun mana ta'aziyya sun zo har gidajenmu duka Allah ya saka musu alkhairi ‘yan uwanmu baki ɗaya an yi ta zuwa ana ta'aziyya kowa Allah ya saka masa alkhairi shi kuma za mu karanta masa kulhu wallahu uku da ni Allah ya gafarta masa shi a wannan gidan ɗan gida ne domin ya zauna ya hidimta wa sha'abul fatih radiyallahu anhu kafin zuwan shi bauchi sha'abul fatih ya masa ijaza ya yadda da shi kamar yadda yake a tsarin kowane shehunai shehi da muridi haka ake zama har ya dawo zuwa wajen shehu aminu radiyallahu anhu amirul auliya'i shi kuma shehu aminu amirul auliya'i mun san irin yardansa da Allah ya masa malami ne a fannoni daban-daban musamman fannin alkur'ani a fannin kuma larabci da fanni na ɗariƙa kuma shehu radiyallahu da kansa shi ma ya masa ijaza da cewa anta amirul auliya'i raditu an kari da Allah suqtaba da to bayan nan kuma a wannan zawiya namu Shehu Aminu lokacin da malam ya buɗe zawiya a nan Bauchi ya ɗebo da yawa daga cikin manya-manyan wanda ya yadda da su cikin hadimai da muridai ya ce su zo su yi karatu a wajen wata'ala ya gafarta masa Allah ya sa kuma sa'in sannan yadda su same shi ya zamto sa'i ne mai kyau kamar yadda muke kyautata masa zato muna fatan Allah ba mu daga cikin albarkacinsu. yanda suka tsaya wa musulunci da addini da hidima mu Allah ba mu ikon mu ma mu tsaya da wannan hidimar mu ma duka yan lokacin mu Allah ya samu cika da imani kowa kuma anan akwai Alhaji Adamu Gurai wanda makwabcin mu ne ba shi da lafiya to muna fatan Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa wannan rashin lafiya zama kafara ne masu neman addu'o'in mu baki ɗaya da mu dunkule Allah ba mu kowa bukatarsa Allah ya biya mu kowa bukatunsa albarkan annabi Muhammad albarkan alqur'ani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai aran mamanci mahaifinsa shi ma ya rasu wanda shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin